بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha uku ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar annabi daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ya dace da da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa kuma shine ya dace da darasi na biyu da za mu ɗora a cikin wannan sura mai albarka suratu al'anfal a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta shida kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihuna yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun yau za mu tashi wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
um, abu sufyan yanzu ayon ta fara bayani ne dangane da abin da ya faru a yakin bazar abu sufyan ya taho daga sham a cikin karafka ta ƙuraishawa su su mutum arba'in suna haye akan ababen hawa dukkansu kuma arna ne kafirai ne a wannan lokacin akwai amur bin al'as da makramata ibn naufal az-zuhri sun taho da kayan kasuwanci mai yawa kayan kudi shine ake ce da wannan kaya al-latima har sai da suka zo kusa da badar sai labari ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga waɗannan manya-manyan turaku masu fada da musulunci masu fada da addinin Allah sun taho sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shirya wasu daga cikin sahabbai ya ce to sai a kimtsa ga waɗannan mutane sun taho a je a tare su a je a same su ya gaya musu akwai dukiya a tattare da waɗannan mutane da yawa kuma ba wani yawa ne da su wasu mutum arba'in ne kawai yace hadihi iru quraish fiha amwalukum ga matafiya karabkat na quraishawa sun taho da dukiyarku ku fita ku je ku same su la Allah ta'ala an yunfilakumuha wataƙila Allah ya baku wannan dukiya ku je ku karɓe ta ba tare da an yaƙi ba annabi ya ce a fita tafi wasu suka yi nauyin jiki wasu kuma suka dai fita din a haka ba a dai fita dai da niyyar ma za a yaƙi ba saboda jama'a wannan lokacin ba zaman lafiya ne kuma babu wannan amanar su kansu sabai da annabi ya ce a fita a tafi a taro waɗannan mutane ba su yi tsammanin cewa ma za a yi faɗa ba za a yi yaƙi ba abu sufyan sai ya samu labari ai ga muhammad ya turo masa da mutane sallallahu alaihi wasallama za su zo su same shi za su zo su karbe dukiyar da take hannunsu ko na makamancin wannan sai ya dauki hayar wani mutum mai suna Damdam ibn Amr al-Ghifari hayar sai ya dauka ya tura shi zuwa Makka yace ka je ka gaya wa Qurayshawa gaba daya ka fito da su ka ce ga Muhammadu nan ya zo zai mana kaza zai mana kaza ka je ka zuga Qurayshawa ka ce su fito ai fada da Muhammadu wannan batun kafin ya haɗu da Muhammadin ya game Muhammadin ya masa ya tura a je a ba su labari annan muhammadan kada arada li'irihim fi ashabihi wannan damdam ibn amr al-ghifari ya tafi mai yana mai sauri zuwa garin makka ya ba su labari suka je suka haɗo jama'arsu da ƙarfinsu gaba ɗaya suka tafi za a yi faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu ji me ya faru insha Allah ta'ala to wannan kaman ayat tana ba da labari ne lokacin da aka zo yaƙi Allah tabaraka wata'ala wato ya yi alkawari wa muminai ɗaya daga cikin wato ɓangarori guda biyu shine Allah ce wa idhi idukumullahu ihda ta'ifataini ku tuna yayin da Allah ya muku wa'adi ya muku kuma alkawarin ɗaya daga cikin ɓangarorin nan guda biyu ihda ta'ifataini ana nufin fariqaini kenan ɗaya daga ciki ɓangaren abu sufyan tare da wannan karabka ta yan kasuwa ɗaya kuma abu jahal shi ma tare da tasa jama'ar to Allah ya ce dai lalle kam za a gamu da wasu ko dai waɗancan ko waɗannan kuma an haɗu dai dole za a samu matsala saboda abokin gaban an haɗu da shi ba a wanyewa lafiya wata wadduna an na gaira za ta shaukaci ta kunu lakum Allah ya ce amma ku musulmi a wannan lokaci kuna son kuma kuna nufin an na gaira za ta shauka ɓangaren da wato bayi da ƙaya shi ne gaira za ta shaukaci ta kunu lakum inda babu ƙayar inda babu fada inda babu tashi hankali nan kuka fi so suna nufin al'iri allati laysa fiha qital su dai su samu dai wato karabka din matafiya wanda suke da kayan abinci babu fada a tattarar su kalmar ashauka a nan ayar tana nufin ashidda wal quwwa ana kuma fassara ashauka din anan da ma'anar as-silah wa tawadduna ay wa turiduna anna ghayra dhati shaukati anna al-firqa allati laysat fiha ko laisa fiha qital kun fi son ku gamu da bangaren da babu fada a ciki ba yaƙi wanda ba su da makami sai kayan abinci kawai ma'ana kamar sahabbai dai sun fi karkata akan dai a wannan lokacin tunda ba a kimtsa yaƙin ba kada a haɗu da yaƙin amma wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi shi kuma Allah yana nufin ya tabbatar da gaskiya ne kalmar yuhiqqal haqqa ana nufin ya bayyana gaskiya kuma yuhiqqal haqa ana nufin ya fifita gaskiya yuzhiral haqq kenan wa yuzhiral sidqa shi kuma Allah ba ba abun manufarsa shine wancan ko wannan ba shi kawai gaskiya yake so ta tabbata kuma idan gaskiya ta zo ta zo tabbata jama'a tana iya tabbata da daɗi tana iya tabbata kuma an ci kwakwa eh bi kalimatihi da kalmominsa bi amrihi iyyakum bil qital da umarnin da ya muku na ayyaki wa ya kafa dabiral kafirin Allah yana so gaskiya ta tabbata ya fifita gaskiya akan gariya kuma ya yanke shine ya kafa dabiral kafirin ne girbe wato kafirai kalmar ya kafa yastasil ake nufin tumbukewa da girbewa dabiral kafirin ne ya zamanto gaba daya tushen su tun daga asalin su an tumbuke su ya zamanto ba abin da zai saura cikin su gaba daya li yuhiqqal haqqa dan gaskiya ta tabbata liyuhiqal haqa ay liyuthbuta al-islam dan musulunci ya tabbata wa yubtil al-batil shirka da kafirci ta lalace ta baci wa yafna al-kufr kafirci ya kare walau kare al-mujrimuna koda ko mujrimai mushrikai kenan ba sa so Allah ya ambace su da mujrimai anan jama'a wannan yakin badar din an yi shi ne ranar juma'a wa shagarin 17 ga watan ramadan tsakiyar ramadan ka ku fahimta yakin badar da watan ramalana aka yi shi ana cikin yunwa da kishirwa kaga dai ramadan gani ake ba karfi ayi to amma kafiri ko da azumi zaka yi buge shi ayi to ai bai da karfin imani bai da imani kai ku karfin imani kake kake amfani da shi gaskiya ba ba ba tana tabbata bane da karfin kwanji gaskiya ba tana tabbata bane da katon ciki da katon tumbi ba wai gaskiya tana tabbata bane da da gindin bindiga ko da katon takalmi ko da waye waye waye waye ba a'a gaskiyar ita ce take mulkushe ƙarya ai fada ake gaskiya ta dauki ƙarya ta maka ta kawai su mutane sababi ne hanya ce kawai shi yasa za ga wanda bai kai ya kawo ba in dai gaskiyar ake nufi sai ga yayi winning case din ya ci nasara ko a kotu ba da lauya ba da komai amma dai shine mai gaskiya kuma Allah ya tabbatar masa sai kaga yayi nasara to kuma wannan yana nuna mana ƙwarin imani da ƙarfi da dakiya irin ta saba annabi sallallahu alaihi wasallam hala a ce a tafi yaƙi malam da azumi ramadan ramadan din ma tsakiya 17 eh ba su ce a'a ya ubangiji mu gaskiya a dan taimaka mana bayan sallah mun sha ruwa yakin badar da ramadan aka yi mu ko yanzu karatu ma rufe shi muke da ramadan kirib awa malam wa zai iya zuwa ai malam ba za a iya wani karatu ba a sati fa sau ɗaya ne rana ɗaya ne a sati sau ɗaya ne amma ba za a iya yi ba ramadan ramadan sai mutane suka mai da ramadan din gidan hutu ramadan din gidan kasala ramadan gidan gajiya ramadan gidan kin yin abubuwa akwai manoman da da ramadan din sun fi ma yin noma a gona ai kwarai da gaske ka san ita jaka in ta sha kaya nauyi take yi ciki in ya sha girki nauyi yake ma'abucin cikin ma nauyi yake ba ya komai amma lokacin da ya zama cikin nan babu komai a dakale yake to ya fi tsalle ya fi gudu ya fi sauri ya fi aiki wannan wani fiƙihu ne cewa bai kamata wai don wata ramadana ne mutum ya daina wasu abubuwa wasu ayyuka da yake yi ba wallahi bai zai hana ba ba zai hana ba to Allah ya yi ne don ya tabbatar da gaskiya ya murkushe ƙarya kuma wannan ita ce manufar Allah jama'a wannan magana ba tawa bane ba tawa ne bane ba ta zaidu bane ba ta amur bane ta Allah ne duk wanda ya ji zafi to yi kokari ya dawo hanyar gaskiya ba shi kenan ba in ka ji ba daɗi yi kokari ka dawo hanyar Allah ka ba hanyar gaskiya ka zama musulmi na kwarai li yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimuna gaskiya ita ce za ta tabbata ƙarya kuma za ta rushe za ta lalace ko da mujrimai mushirikai kafirai fasikai hazzalimai macuta makiya gaskiya yan yi wa addinin Allah zagon ƙasa ba sa so wallahi sai gaskiya ta tabbata li yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimuna li yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimuna wallahi wannan aya tana nan ila qiyamis sa'a ina faɗin wannan na maimaitawa ne saboda waɗanda suke yin ƙoƙarin yi wa addinin Allah tarnaki suke ƙoƙarin bushe hasken Ubangiji da wata dama ko mulki ko matsayi da Ubangiji ya basu mutum ya tsaya ya nutsu sosai wallahi ba wanda ya isa ya faɗa da hanyar Allah ya nasara wallahi wallahi kowa ya shi wallahi ba a yi shi ba yawwa ba a yi shi ba wannan mutumin ba a yi shi ba shi yasa ma mutum zai maka taka sannu shi fi maka alheri karka yadda ka shiga layin cikin masu faɗa da addinin Allah karka yadda in ma wasu na yi koma gefe in baka iya cewa kar a yi ba to koma gefe in ka koma gefen kuma ka gudu ka bar wurin liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimuna Allah ubangiji zai tabbatar da gaskiya kuma ya lalata ƙarya kuma ko da mujrimai mabarnata ba sa su na'am malam إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ka tuna ko ku tuna lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku a wannan yaƙi na badar istasaghaithuna rabbakum ku tuna yayin da kuke neman igasa tastajirun kuna neman kariya daga ubangijinku min aduwikum wa tallubuna minhu al-ghawsa kuna neman Allah ubangiji ya taimake ku ya agaza muku wan nasr an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas shi Umar dan Khattab yana cewa ranar yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba sallallahu alaihi wasallam ya duba ya duba ya ga mushrikai mutum dubu arna dubu ya leƙa ya ga sabansa su mutum ɗari uku ne da goma sha uku ko wani abu makamancin wannan su waɗancan su su nawa dubu su kuma musulmin su nawa ɗari uku da sha uku manzo Allah ya shiga rumfa da shi da sayyidina abubakar ne siddiq ya fuskanci alƙibla ومد يديه ومد يده إلى السماء يدق عننسى السماء أو أن اللوكة ينا كرم أبنجي ينا اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ينا يا أبنجي كا شكا من القوارن دكيمن ya Allah ka zartan min da alƙawarin da kai ma annabi ya duba ya ga su dubu su kuma duka duka ba su ce mutum ɗari uku ba kuma yanzu a fafata dubu kowa fa in yazo zai cafki mutum mutum ɗaya zai kama mutum uku kenan ko mutum ɗaya kamar a matsayin mutum uku ya Allah ka zarta min abin da kai min alƙawari ya Allah idan ka halakar da waɗannan mutane ɗari uku ɗin waɗannan su ne musulmi yanzu a duniya kadai suka saura ya Allah idan aka kashe su aka halakar da su wala tu'badu fil ardi ba za a maka bauta ba shikenan an gama su kadai ake da su to su ai musulmin ka gaya musu ai shi kadai ne sai wadannan sabban in tuhlik hadhihi al-isaba yani hadil jama'a ‘yan waɗannan jama'ar ya Ubangiji in ka bari aka halakar da su don sai ka bari to shi kenan za a wayi gari a duniya kuma ba za a yi ma bauta ba an jizlimawa ta ne ka yi min ka cika min alkawarin da kai mun ya Ubangiji ka cika min karka manta malam Allah ya masa alkawari zai taimake shi ba wai yana shakka ne akan taimakon da ubangiji zai masa ba amma addu'a ce wanda Allah ya ta maimaita wannan malam annabi ya ta daga hannunsa yana daga hannunsa yana addu'an nan mayafinsa yana faduwa sai yana abubakar yana dauka yana dora masa yayi addu'a yayi addu'a sai mayafin ya faɗi kar abubakar shi kuma yana gefe yana daukan mayafin yana dora masa a kafada sai na abubakar ya rungume manzan Allah ta bayansa ya rike shi ya ce ya nabi Allah ka faka munashadatuka munashadataka rabbuka ya ce ya ishe ka ya manzan Allah ya isa magiyar da kai wa ubangiji ta isa Allah ya ji zai karba in ji abubakar Allahu akbar ka faka munashadatuka rabbuka ko rabbaka ya isa Allah ya isan maka ya ji ma'ana shi kansa abubakar ya san annabi ya roƙi Allah oba ya faɗa ya maimaita kuma ya san annabin Allah ya yi wannan addu'a kuma ce Allah bai karba ba ce an karba fa inna sayjizu laka ma wadak to Allah zai zai zarta maka abin da ya maka alƙawari kun ga wannan abin da yayi to shine Allah ya saukar da wannan ayar istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum ku tuna yayin da kuke neman taimako annabi ne shi kadai yayi wannan abin amma sai aka yi shi da lafazin jami'i ku tuna yayin da kuke neman taimakon ubangijinku fastajaba lakum kuma ya amsa ashe kaga ya amsa ashe abinda abubakar ya faɗa ya dace kenan fastajaba lakum rabbukum to bari ka ji amsa wadda aka yi sai Allah ya ce anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin Allah ce na amsa kuma ni zan muku taimako zan ƙara muku mala'iku dubu murdifin wasu na bin wasu mutatabi'in kenan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'ar da kai roƙon Allah da kai an karɓa kuma ga sanan rundunoni na mala'iku dubu wane mutum ya, ya jama'a wannan Ubangijin Allah ɗin, alwahidul ƙaharu al'ahadus samadu, allazi lam yalid wa lam yulad ɗin, wannan dai da ya taimaki manzon Allah a badar ɗin ya turo masa mala'iku dubun nan fa shine har yanzu yana nan. Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyumu la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun. Baya gengedi ballantana bacci, yana nan kuma duk lokacin da aka taba addininsa kuma wallahi zai bada taimako. wallahi zai bada taimako shi ya alkawari li yuzhira wala dini kullihi walau kariha al-mushrikun aw ta'ar walau kariha al-kafirun Allah ya ce sai ya fifita wannan addinin wannan musuluncin da baka so wannan musuluncin da kake kokarin fada da shi wannan musuluncin da ake dabaru da hikimomi na murkushe shi a danne shi a hana shi motsi wallahi tallahi Allah shi zai taimake shi ba waɗannan yan adam ɗin ba waɗannan mutanen da suke musuluncin wannan zamani inda dan ta sune da ba a je ko ina ba wallahi so a ba hankali a ba hankali kuma wani labarin sai an je kiyama ai kwarai da gaske hadi risala wannan wasiƙa ce zuwa ga duk mutanen da suke faɗa da addinin Allah a duniya gaba ɗaya da kuma wanda yake neman ya yaƙi addinin Allah ko ya faɗa da addinin Allah a ƙauyensa ko a garinsa ko yake gani ya samu wata dama bari yau ya yi wani abu da zai hana musulunci sakewa saƙo ne zuwa gare shi alhamdulillah kalamullah malami ba da wani aiki fa magana Allah yake bara ko ko ba ka bane akwai malamin da zai je gida ne zai ɗebo a gida ya zo ya faɗa in ya ɗebo a gida ma ya zo ya faɗa za a gane a na gidansa ne to zancen Allah yake ɗaukowa ya zo ya faɗa zancen Allah Allah ya ce ya turo annabawa sun yi zamanin su sun shuɗe sun mutu wasu an kashe su dan wani addini sai Allah ya ce al ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama amma annabawa basu bar gadan zinari ko dirhami ba wa inna ma warathu ilm ilimi suka bari fa man akhadahu duk wanda ya dauki ilimin annabawa faqad akhadha bi hazzin wafir hakika ya riko da babban rabo rabo mai yalwa rabo mai fadi so malami da yazo yana karantarwa yana wa'azi kudiran manzon Allah ya hau Allah ne yake bada lasisin wazi ba Allah ne yake bada lasisin wazi shi yake cewa ayi kukar ayi kuma mai ilimi mai addini wanda ya san addinin ya karanta addinin shine ya san waye malami wanda shi ya san waye malami ba wani mai ihu a bakin titi mai neman abincin da zai ci ko waye waye shi ya san malami ba malami shi ya san malami ɗan siyasa shi ya san ɗan siyasa ɓarawo shi ya san ɓarawo ɗan fashi shi ya san ɗan fashi ɗan kasuwa shi ya san ɗan kasuwa ɗalibi shi ya san ɗalibi amma ɗan siyasa bai san malami ba sai dai malamin da yake masa bambadanci ko yake neman wani abu aljihunsa kuran ita ce gaskiyar magana guda ɗaya amma dai a zuba a gani a ta yi ga ibola nan ma ta zo ta hana kowa sakat ai wallahi tallahi wallahi wallahi wallahi mutane mutane kar ku yi tsammanin wai irin waɗannan abubuwan da suke faruwa haka kawai Allah yake sako su wallahi saboda barna barna da wannan al'umma take yi wallahi shi yasa Allah yake dora mana abin da yake dora mana wallahi babu wani rashin kirki yan siyasa babu marasa mutunci a ƙasar nan irin yan siyasa masu zagin mutane a gidajen rediyo a kira mutum a zage shi a ci mutuncinsa a yi ba wanda ba a zagi kowa sai an zage shi wanda ya saba wa ka'ida duk iskanci a garin nan masu kiɗa suna kiɗa masu rawa suna rawa yan luwaɗi suna luwaɗi mazinata suna zina mashaya suna shaye-shayensu barayi suna satarsu ana bin mutane gida ana kashe su ana musu duk abin da ake musu to su ina nasu lasisin na'am dan siyasa da zai je shiga kafar watsa labarai ya zazzage wani ya ci mutuncin shi wa ba shi lasis sai wanda ya zauna a masallaci yana koya mutane Allah ya ce annabi ya ce shine zai tada hankali kuma yanzu ku mutanen Kano idan ba ku yi wa Allah godiya ba akan ni'imar da ya muku ba kun yi wa Allah butulci ba malamai malamai a jihar Kano malamai kokarin da suka yi taimakon da suka yi wa addinin Allah duba duk abin da ake ɗebowa a kawo a kawo albarkacin karantarwar malaman nan dai da suke kokarin su ɗora mutane akan hanya ta kwarai dai Allah ya taimaka malaman nan dai su ne dai masu a ta saukar Qur'ani a masallatan su su ne masu kunuti su ne masu sallah da daddare su ne masu cewa a zauna lafiya su ne masu cewa a yi biyayya su kuke kira ku yi mitin da su ku ce a je a yi addu'a su ce kaza suke kaza amma duk wannan kuma shine tukuicin da za a yi musu shine a monitorin ɗinsu a sa su a gaba in da ka fita sai an sani in ka faɗa sai an sani wani ma sai ya zo ya baka driving license sannan ka ce Allah ya ce annabi ya ce an ce maka wa'azi kujerar siyasa ce da sai kaje kayan ki tiket sannan kawo ko sauransu ya kamata mutane su samu masu ba shawara mai kyau wallahi kuma wallahi kada mu zo mu yi abin da zai zo zama na mana illa malam ka duba arna a garin nan babu rashin mutuncin da ba sa yi ba abin da ba sa faɗa a cocin su ba abin da ba sa gaya mutanen su ba wata doka a kansu ba wata doka a kansu Kano ba tana daga cikin jihar da Allah aka alhamdulillah Allah sa albarka Allah sa albarka wallahi wannan magana ce ta addini ku tsaya ku fahimce da kiyan fahimta duk lokacin da ka wayi gari aka ce mai karantar da kai ba zai karantar da kai ba sai wani dan siyasa ya bashi sai ya bashi rasidi sai ya bashi certificate na nan da Allah addinin ma sai an daina yin sa nan gaba mutanen nan sai sun hana sallama kuma abin da zai wayi gari ya zamanto shine kawai duk wanda zai wa'azi nan gaba in baya bin wani baya bin wani baya tare da wani to ba zai wa'azi ba ba zai wa'azi ba dama mutane sun tsaya kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi yafi sauki a ba wa malamai dama kungiyoyin addini din nan a ba su dama kowa ya je tattaro malamansa wanda ba su iya wa'azi ba a ja su a hana su wa'azi ko ba ka bane ba kowane dan kungiya ya ce ga waɗanda ya yarda da su su yi wa'azi a cikin kungiyarsa ba shikenan ba su suka san kansu amma wani da shi kansa yana buƙatar fa a tantance shi shi kansa fa kuma shi ne zai zo tantance wani mutane abin tausayi su mutanen da ake yin abun ake ƙoƙarin a yi abun dan su amma ba su ma farga ba malami don an ce malami karewa azi wallahi shi bai cutu ba zai je karantar da matarsa yi ko karantar da mata ma da yaya sai an ba da certificate da lasisi to kai din da kake zuwa masallaci a karatu kake zuwa masallacin juma'a a maka wazi kai ne kai ne wahala za ta same ka kai ne jahilci zai same ka kai ne ba za ka fahimci addini ba to ba kama damu ba wani ba gidaje bai san ma me ke wa ayo zo ya kuma ta mana wani da mu masu addini a gyara musu zama yanda aka gyara wa yanda aka gyara titi a gyara a gyara a gyara malamai gyaran titi ne gyaran malamai yi wa kanku adalci ku hutar da kanku kuma fa Allah nan yana nan guda ɗaya wallahi kakai tsammanin dan wani ya kare wani zai iya kare ubangiji sai ka ce sai ka ce a gyara to me suka maka malaman da za a gyara musu zama me suka maka me suka maka malaman da kace a gyara musu zama ya kamata a gyaggyara su a gyaggyara su a a gyara su akwai akwai wata gwamnati da take biyan wani limamin juma'a albashi ko take ɗaukan nauyin wani masallaci mai shara ma ba ana biyansa a garin nan ko to malaman addini fa malamai suke karantar da mutane dare da rana suke ba su ilimi akwai wanda aka ware musu albashi ana ba su to kai baka ciyar da mutum ba baka taimaki mutum ba baka masa ba kuma zaka wani gyara zaka yi masa ka fara bashi masara ya ce koshi tukunna in ya san kana da muhimmanci a wajen sai ka gyara shi magana ce guda ɗaya iyakacin abin da mu shawara ce muke barwa a yi abin da zai zo da alheri kada mutum ya tafi ya yi abin da zai bar ƙura a bayansa wai malami idan duk wanda zai wa'azi ba zai wa'azi ba sai an bashi certificate sai ya rubuta application ya kai wa dagaci ko ya kai wa dpo sannan a zauna a duba a ga in ya cancanta sai a in ma ya cancanta din ba lalle bane fa a bashi in an ga zai iya karya doka sannan kuma za a iya zuwa yana cikin wa'azinsa a ce kai kawo lasin ɗinka wannan na gaya muku ne ni na karanta dokan nan tana da ce wallahi a kaina duka fakara ɗin za anytime za a iya tsaye da kai a ce kawo takardarka idan babu za a kama ka za a ɗaure ka wanda ya je wa'azi ya faɗi wani abu na tada hankali tarar dubu hamsin ko dubu ɗari ko shekara biyu ko shekara hudu a gidan kurkuku kuma ba a tanadi ma beli ba a ciki me abin tada hankali duk abin da ka faɗa wani baya so shine tada hankali ko ba haka bane to kuma magana ta da hankali daman dama akwai solution din Najeriya ina ce an fada duk wanda ya abu na ta da hankali ya kama shi aje ayi masa kunci ko ba ko daman babu dama akwai ai duk wanda ya gaya wani wata magana bai ji daɗi bai kai shi ƙara duk wanda wani malami ya je wa'azi ya je an masa ba daidai bai kai shi kotu daman ba akwai wannan ba to abin da muke gudu shine abin ya dawo harkar malintar ta koma a turmushe mutuncin malamai da kima su zamanto suna aljihun 'yan siyasa wannan shine abin da ba za mu yadda da shi ba ina tunda an ce chairman local government shine yake daga shine yake da ikon da zai iya ba da malami a local government din sai wa'azi chairman ɗinka kuma da shine a cikin interview panel din su ne za su yi maka jarrabawa in ka ci a baka idan baka ci ba kuma shi kenan ai da an taimaka wa mutane ya kamata a kira lauyoyi a buɗe dokan nan gaba ɗaya a karanta ta da hausa a yi wa mutane bayani in dai da gaske ne a yi wa mutane bayani ga abin da dokar take ciki dan Allah a fito da ita a faɗe ta da turanci a fassara da hausa da turanci gaba gaba sai an kai ta ƙarshe a ba wa mutane dama su faɗi albarkacin bakinsu su ba wai a zo a ce ana hayar wasu wasu ana ana ana hayar su ana ba su dama suna su zo su faɗa abin da suka abin nan ba da sauransu wallahi wannan dokar babu alheri a cikin ta wallahi babu alheri ina ga muku ni wannan shine iya abin da na fahimta kuma iya abin da na gane amma ni ba ban ce kar ai ba ni ban ce kar ai ba iyakacin abin da muke faɗa kuma duk malamai na kungiyoyi da duk mun zazzauna an yi mitin da kowa da kowa da ka sani wallahi sai wasu 'yan tsiraru dama wannan ba za ka rasa 'ya'yan kaji ba duk inda kake sai ka samu 'ya'yan kaji masu neman hatsi su ci ba za ta zama alheri ga al'umma ba ba za ta zama alheri ba kuma mu muna kira wa shi mai girma gwamna muna gaya masa da babban baki da wasali wallahi kana cikin wani yanayi da yanzu kana da buƙatar mutane kana da buƙatar jama'a akan abin da ka sa a gaba ko ka bayyana ko baka bayyana ba kada ka bari wasu bara gurbi su ziga ka su sa ka kai wani abin da za ka yi fada da al'ummarka abubuwan da ka yi na alkhairi kuma daga baya mutane su zo suna asha Allah wadare wanda suka baka shawara akan wannan abun wallahi muna gaya ma mai girma gwamna da girmamawa da mutuntawa wallahi ba sa kaunaka wallahi kuma wallahi wannan lokacin kuma an baka gurgo shawara kuma wallahi ba wannan dama in ma za a yi din ba wannan lokacin ya kamata a yi ba wallahi akwai wata illa a siyasance da masu hango siyasa suka hango za a yi maka Allah kalla a barka da rikici a yi ta yadawa a gari ana cewa ka hana wa'azi ko za ka hana wa'azi wannan shi ya fi komai ciwo so wallahi bi kulli nasiha bi kulli ihtiram da dukkan wani girmama muna faɗa muna mai mata mu ma ƴan adam ne kuma mu ma ya kamata a saurari shawarar muka bayar duk wanda zai zo ya faɗi wannan magana zai bankare ta ne ya faɗi wani abu daban amma za su yi maka wata illa ne ba wata illa ko ka fahimci illar ko baka fahimce ta ba amma dai mu mun hango maka ita amma shawara muke bayarwa wannan abun ba shi da amfani kuma ba mu goyi bayan kowa ya je ta wa'azi barkatai ba lallai yin wa'azi barkatai ba abu ne mai kyau ba amma a bawa malaman addini da ƙungiyoyin addinin dama kowa ya je ya kira malaman ɓangaren su ija musu kunne kuma a bawa malaman addinin dama su fitar da wani forum na musamman su fitar da wani tsari dangane da waye kamata ya wa'azi waye bai kamata ya yi ba ba za su iya yi ba za su iya yi za su iya yi to da haka aka yi da yafi ko kuma a fitar da wata ka'ida wata doka cewa ba wanda zai wa'azi sai wanda ya kai matakin karatu kaza kaga wannan ma ai an zaburar da malamai su je su yi karatu duk wanda ya ji haushi ya zan sai ɓaci ya ce ka je kai karatu da haka ya fi da haka ya fi amma yanzu 'yan siyasar da su kansu fa basu a anguwarsu fa basu kubuta ba fa in sun wuce fa zagin su ake yi kuma su ne za su zo su yi wata doka akan malamai gaba kiɗe na jiha cewa kar ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ko mutane suna ta tambaya me yasa ita wannan dokar malaman tun da farko ba a yi ta ba sai yanzu shine abin da ya dan rikitar da mutane ba a gane ba me yasa duka duka bai wuce yanzu yan watanni ne suka saura ba me yasa sai yanzu ko me yasa aka matsanta sai an yi ta ai maza maza a yi ta me yake maraka a ga in gyara ne addini ya kamata shi ya kamata ai mai tun farko ai ko ba gaba ne ba tun farko ya kamata ai so muna da ya bada shawara kowa ya san aqidar mu aqida ce ta alwala wal bara' iyakacin abin da za mu yi bayani in abu ya dace mu faɗa ya dace idan kuma bai dace ba mu ce bai dace ba kuma in mun yi kuskure sai a gyara mana amma wannan ita ce gaskiyar magana wallahi tallahi in aka bari aka yi wannan wato a siyasance ba wai a Kano kaɗai ba a Najeriya gaba ɗaya wallahi sun maka illa ba karamar illa ba kuma Allah ya baro kan sanin irin abin da za a yi ta yada amma na fa faɗa ɗan siyasa wanda ya san siyasa baya son ya asara mutum ɗaya saboda mutum ɗayan nan zai iya hana ka kujera kuma kai yanzu kana kan wata gaba wacce kana da buƙatar a rabu lafiya kuma a samu mabiya ko ba ka bane ba mabiyan nan kuma a cikin bangare kuma waɗannan mutanen da ake abunan magana aka an ce abu na addini is very sensitive ba matsala ce wadda take tana da girman gaske kwarai da gaske so muna ba da shawara da Allah saboda wakilai a daɗa duba wannan abin duba na basira akwai waɗanda suna da wata hidin ajanda a cikin musulmin suke su daman wa'azin baya yiwuwa a gare su na farko ba su da abin da za su gaya mutane na wa'azin karatun da za a yi wa'azin babu shi amma dai an shiga rigar malinta ɗin sannan kuma kasuwar su ta wa'azin ba ta ci so bari su likito abin da za su likito daman dai duk ma dai ta kifa gaba ɗaya ta tafi wannan mu ita ce shawarar da muke bayarwa amma fa in an ji zafi a yi haƙuri kuma an ce sai an yi bismillah ga hanya nan ga fili ga mai doki shi kuma Allah ubangiji mai addinin shi ya san yadda zai iya kare addininsa kuma shi ya san yadda zai iya fitar da abin da ya kamata shawara ta yi ko ja ba iya karamu kallon
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم cikin mala'iku dubu da Allah ya turo wa annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin badar dan ya taimaka masa ka duba wannan fa addu'a ya daga hannu yayi ya ce Allah ka taimaka mun Allah ya karba masa ya turo masa mala'ika dubu a ranar yakin badar wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa sai ga mala'ika jibrilu akhizun bi ra'asi farasihi yana rike da kan dokinsa ya sanya kwalkwali da kayan yaƙi mala'ika jibrilu don tabbatar da kuma gaskata wannan taimako da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yau annabi sallallahu alaihi wa sallama dama an faɗa a riwaya alamomin mala'iku a ranar yakin badar alamar da ake gane mala'iku a gansu shine sun zo da fararen kaya da kuma fararen rauna a ranar yakin hunain kuma rawani suka zo da shi ruwan ganye kore eh na shi ma mala'iku sun zo a badar rawani fari kun san daman kayan mala'iku ma farare ne kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya sannan rawanin suka sa fari a ranar hunain kuma suka sa kore amma ba su yi yaƙi ba a yaƙin hunain ɗin ba inda mala'iku suka yi yaƙi sosai suka yi yaƙi sai a ranar yaƙin badar don me don saboda musulmi a wannan lokacin suna da rauni aka ba su taimako ta wannan sunnar Allah ne duk lokacin da musulmi suke da rauni a wani ɓangare ake ƙoƙarin a fi ƙarfinsu a yi musu wani abu wanda zai iya cutar da su ko addininsu wallahi akwai taimakon Allah da zai musu ta inda ba sani ba wannan sunnar Allah ne kuma haka Qur'ani izo da shi aka ce sun zo da dukkan shirinsu komai na suka zo ba abin da suka karba aro da mala'ikunsu ai da da da, da raunansu da dawakinsu da takubansu to nan gaba za mu karanta ma tunda su ba su iya kashe dan adam ba sai da aka koya musu ma yaya ma za su yi su kashe dan adam din eh na'am وما جعله الله إلا بشرى Allah ya ce ba mu sanya wannan ba taimakon nan na mala'iku da muka baku illa bushra face ya zamanto bushara ce walitatma inna bihi qulubukum sannan kuma dan zukatanku su samu natsuwa wa man nasru illa min indillah babu wani taimako fa sai daga wajen Allah ya jama'a babu wani agaji babu wani taimako ba wani tanyo sai daga wajen ubangiji inna Allah azizun hakim lalle Allah shine mabuwayi kuma mai hikima abin nufi a nan wurin duk wanda zai nemi taimako to ya nemi taimako a wajen Allah in ka sake kowa ka rike Allah shikenan kuma in kowa ya ce zai faɗa da kai kuma Allah ya taimake ka kuma shikenan to ku nemi taimako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to ga wata alama da ta faru ta alamar nasara a cikin wannan yaƙi na Badar me ya faru إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم غذذ الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
iz yughashikumun nu'asa abin mamaki ka san yaki idan ana yin sa ana kazar kazar fadi tashi je ka dawo ne ko da karsashi da komai ake sai gashi a yakin badar gengedi ya kama sahabbai mayaka gengedi kuma iz yughashikumun nu'asa a riwayar ko kirar ibnu kasir da abu amr iz yagshakumun nu'asa mai kwan yi gashikum sai yace ya gashakum kuma sai yace annu'asu a maimakon annu'asa kamar yace amanatan nu'asan yace ta'ifatan minkum kamar yadda yazo a cikin suratul ali imran ku tuna yayin da gengedi ya lullube ku kamar can inda yace ka annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli muzlima amanatan minhu gyangyaɗin nan zuwansa alamar aminci ne daga Allah ai duk wanda kaga yana gyangyaɗi ai hankalinsa ma ya kwanta kenan bai da damuwa wanda yake cikin tashin hankali baya iya bacci gyangyaɗi ma baya iya yi indai kana cikin tsoro da firgici gyangyaɗi ai ba ma hanyarsu ɗaya ba amma ka duba malam dan ubangiji ya bawa sahabbai garanti kuma wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi din Allah ya karba na taimaka musu din malam kawai sai Allah ya turo musu gengedi ma shine kuma Allah din yace amanatan minhu aminci ne daga gare shi shine malamai suke cewa kamar da Abdullah da Mas'ud yace annuasu fil qitali amanatan min Allah duk lokacin da aka ga ana gyangyaɗi a lokacin yaƙi to wannan aminci ne daga Allah amma wa fi salasi wa fi salati waswasatun min ash-shaytan idan kaga kana gyangyaɗi a cikin sallah to wannan fa ba aminci bane daga Allah ba waswasi ne daga shaytan wa yunzilu alaikum min as-sama'i ma'a sannan kuma sai ga ruwa Allah yana saukan muku ruwa daga sama li yutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da wannan ruwa din wa yunzilu alaikum min as-sama'i ma'an li yutahhirakum bihi li yutahhirakum min al-ahdath wal janaba ya tsarkake ku daga hadasi kari da kuma janaba wa yuzhiba ankum rijza shaitan kuma wannan ruwa din ya tafiyar da ainihin wasuwasin shaitan daga kanku waliyarbita ala qulubikum kuma dan Allah madaukakin sarki ya daure zukatanku da yaqini da tabbas bil yaqini was sabr kenan a baku yaqini a baku hakuri wa yusabbita bihi al aqdam kuma idan ruwan nan ya zubo kasa duk lokacin da ruwa ya zubo a cikin yashi yakan dandake ya rike ko to kafafuwa sun fi kafewa sun fi kamewa in an zo yaƙi din yashi ba zai rike ku ba yayin da za ku yi gudu tunda a badar din a lokacin a wurin akwai yashi la'alla kaga saboda zuwan yashin in yashin yayi yawa za ga da inda ka taka sai ya makale ka to Allah sai ya kawo ruwa ruwan ya dandabe yashin ya zama tsandauri shine wa yusabbita bihil aqdam dan Allah ya tabbatar da digadigai حتى لا ترسخ في الرمل بتلبيد الأرض dan kada diga-diganku su nutse a cikin ƙasa kuma ya tabbatar da diga-diganku da haƙuri wa ƙuwatul kalbi da kuma ƙarfin zuciya abin da ya faru shine sahabbai sun sauka a wannan fili na badar wuri ne wanda yake yana da tarin yashi kwarai da gaske kuma akwai ƙura da ƙasa kafofin dabbobinsu in suna takawa suna nutsewa doki in ya taka sai kafa sai ta rinka nutsa cikin yashi kaga ai ba za a iya tafiya ba in mai kafa ma ya tafi in tafiyar yashi ne ka san bata da daɗi kuma kafin su farga sai mushrikai na badar suka yi maza suka yi wuf suka riga su kame wajen ruwa akwai ruwa ai a badar akwai dan tafki na badar to duk wanda aka zo yaƙi yayi dabara ya mallake wajen ruwa ya maka illa gwanda ya zama ruwa yana bayanka ta yadda in kun buƙaci ruwa za ku je ku juya ku tura wasu su dan juya su ɗebo su kawo muku sha dabbobin ku in sun ji ishi ruwa za su juya su je su sha to amma in abokin gaba ya riƙe wajen ruwan ishi ruwa dole ta tsayar da kai dabbobinka dole su ji ishi ruwa in kai ka daure dabbar ka ishirwa ba lalle bane ta iya daurewa to an samu wannan matsala din a yakin badar kuma abin mamaki Allahu akbar sahabbai wasu suka wayi gari suna da janaba a jikinsu da hadasi eh suka yi saboda tsabar kwanci hankali an kwanta ma wasu har mafarki suka yi ka duba ba a yakin badar wasu suna cikin hadasi suna cikin janaba ga ba ruwa ga wata masifaffiyar kishirwa da Allah ya rabe su da shi ita a yakin badar sannan kuma shaidan ya zo ya ta kawo musu wasuwasi bayan waɗannan matsalolin kuma shaidan ya shiga ka san shi baya barin kowa ya kawo musu wasuwasi yana cewa ku wato kuna ganin ku akan gaskiya kuke ko kuma kuna ganin annabi yana cikin ku ko kuma ku kuna ganin ku waliyan Allah ne ko to yau in haka ne to ya aka yi mushrikai suka riga ku suka mamaye gurin ruwan ga ku kuna cikin ishirwa dabbobin ku suna cikin ishirwa kuma ku kuna ganin kuna tare da manzon Allah shedan yayi ta yi musu wannan kun zo kuna ta yin sallah kuna da hadasi da, da abin a jikinku haka suka yi ta sallah suna taimama so ba ruwa an zo yaki kuma ba ruwa shaidan yake cewa to ya za ku samu nasara akan waɗannan mutanen ai sun muku nisa kawai malam sai Allah ya saukar da ruwan sama ana cikin wannan yanayi ba su mushrikai sun rike ruwa ba kai Allahu akbar ba kun ce za ku rike fetur ba ko ba gama ne ba shine ai ba kun ce za ku rike fetur ba ba kun ce za ku raba kasa ba ba kun ce kaza ba kun ce kaza ba ai fetur din nawa ne na Allah ne ai ko ba gama ne sai ya kawo rijiyoyin fetur a Kano wallahi ko ba zai iya ba ga dazuka nan da mu yanzu haka an ji an yi wani research watakila a samu wa ma zalika ala Allah bi aziz ko ba ka bane to shi sa shi lamarin ubangiji duk lokacin da zaka yi fada da Allah ko kuma zaka yi fada da masu bin Allah ku fahimci abin da nake nufi jama'a shi fada da Allah ba wai directly sai ka fado kana fada da ubangijin ba a'a in kai fada da mai bin Allah to kai fada ne da Allah yanzu ai waɗannan su mushirkai ne ai sun kwace wurin ruwan sun yi komai da sauran suna da su su mutum dubu to ga waɗannan kuma Allah ya jarabe su ga ishi ruwa ga ba ruwan alwala ga dabbobi ana cikin yunwa ga waye ga waye ba fa wuri ne fa da ake mayin ruwa ba malam kawai sai Allah ya sha'anin sai ya ce to in ba mu na can ƙasa ai ga na sama ko akwai mai hanawa ba wanda zai hana kawai sai Allah ya saukar da ruwan sama malam kamar da bakin ƙwarya yiwu ya ka gani kai tattara ruwa ya zuba ya kwanta dabbobi suka sha mutane suka sha aka yi guzuri aka yi tanadi ƙasa ta kafu ta yi ƙarfi dawaki suka fara sukuwa mahaya dawakin su ma suka kafu Allah ya ba da ƙarfi to sai mai kuma to shine Allah Ubangiji tabaraka wata'ala ya saukar da wannan ruwa suka sha suka yi wanka har wanka suka yi ta yi suka yi ta alwala suka shayar da dabbobinsu annabi ya ce kowa ya ɗauki buta sai ci cika da ruwa eh ƙurar da take damun su dan daɗin akwai ƙura a badar ɗin a lokacin ƙura in ƙura ta taso sai gaba ka ganna gabanka Allah Ubangiji ya kashe ƙurar ƙasa ta kafe ta yi dip-dip digadigai suka tabbata Allah ya cire musu wannan wasuwasin na shaidan Allah ya saukan musu da wani farin ciki da jin daɗi shine wa yunazzilu alaikum min as-sama'i ma'an li yutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijiza ash-shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam to bayan wannan sai mai bar malam إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب إذ يوحي ربك إلى الملائكة ba Allah ya turo mala'iku ba to ka tuna ya Muhammadu yayin da ubangijinka sallallahu alaihi wasallama yayin da Ubangijinka yake yin wahayi zuwa ga mala'iku, mala'ikun da Allah ya turo su su taimaka wa muminai a yakin badar. Anni ma'akum, ni fa ina tare da kum. Kai jama'a, kun ma fahimci zancen nan kuwa? Allah ne yake gaya wa mala'ikun da ya aiko mutum mala'iku dubun nan cewa ina fa sanar da ku fa ni fa ina fa tare da ku. Allah gaba ɗaya ce ina fa tare da ku fa. su kansu mala'ikun don su tafi da ƙwarinsu su tafi da ƙarfinsu cewa Allah yana tare da su to Allah yana tare da su su kuma suna tare da wa suna tare da mumini to haka lamarin yake ustaz Allah yana tare da muminai mala'ikun Allah suna tare da muminai kuma taimakon Allah yana kawo shi ne ba sai inda ka gani ka saba da shi ba kuma yana iya ba da agajin da wata rundunar ma ba ta mutane ba fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda kuka yi suka yi imani kamar yaya ku mala'iku ku ƙarfafa gwiwar muminai da suka yi imani ku ƙarfafe su dama an turo ku ne ku ƙarfafe su a yi ƙawo ƙulubahun halattar ku wajen yakin ƙarfafan zukatan muminai ne kuma taimaka musu ne huduruhum ma'ahumul qital wa mu'unatuhum ku halarci wurin kuma ku taimaka musu imam muqatil yace abinda ake nufi fasabbitul ladina amanu ay bashiruhum bin nasr ku yi wa mu'mine albishir cewa za su samu nasara fa kasu ga su 300 ne wai wadancan su dubu a anan gurin ba wani magana sarkin yawa ya fi sarkin karfi la yawansu shirme ne ba zai musu komai ba ku karfafa su to bayan wannan kuma sa'ulki fi qulubil ladina kafarur ruba sa'ulki fi qulubil ladina kafarur ru'ba ni kuma zan jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirta kaga yana daga cikin wato hazima ta yaƙi samun nasara a yaƙi tsoro in Allah ya taimake ka abokin gabanka yana tsoronka to shi ma wannan rabin cin nasara ne ai kwarai da gaske duk wanda zai zo yi fada da kai yana jin tsoronka to ai nan da nan zaka make shi ai to shi yasa kai kokari ka dasa masa tsoronka a cikin zuciyarsa bayan taimakon Allah shi kuma ya ce zan ɗauki tsoro da firgici da jin ɗarɗar in saka shi a zukatan kafiran da za su yaƙi Muhammadu ga ku ko mala'iku ga tsoron an sa muku musu to ku kuma bayan wannan fadribu fawqal anaki ku yi ta sare saman wuya kurum mana ku yi ta sauke kayi ya rinka yinkar shine fadribu fawqal anak yanzu nan kuma kuma khitab din ya juyo kan mala'ikun da mu'minai gaba daya kaga nan shine Allah yake nuna mala'ikun in za su tsara da takwabin ina za su dara fokal a anaki nan yawa dan shine in an cire nan gurin zance ya kare haka Allah ya ce ayi fadribu fokal a anaki wadribu minhum kulla banan kuma ku ta sassare yan yatsun kulla banan wasu suka ce banan ana fi mifsal gaba joint ka saman wuya da kuma gabbai abdullahi dan abbas ya ce al'atraf sassanni sassanni bangarori albananu jam'i ne na banana ba fa banana banana ba to kalmar banana din larabci ne ai albananatu shine al-atraful asabi asabi rijlain karshen wannan ƙarshen yatsu na hannu wannan shine banana a larabci bananatu wannan ƙarshen shine bature kuma ya ce ayaba banana ko? taif da na 'yan yatsu na kafa da na 'yan yatsu na hannu shine mai bananatu to albanan fa jam'insu wadribu minhum kulle banan in ji Allah tabaraka wa ta'ala arwaito daga abu darda almuzani abu dawo da kai afuwan almuzani rahimahullah ya je yakin badar ya ce inni la atba'u rajulan min almushrikin li adriba nakan bi mutum a cikin mushrikai dan in sare shi kawai idh waqa'a ra'suhu qabla an yasila ilayhi sayfi kafin ni in su kansa kawai sai in ga kansa ya sauka kafin in kai in tarar da shi yana fa gabana ina bin sa da gudu kawai wallahi sai in ga kansa ya cire ya fada a ƙasa kuma ni ban taba shi ba yace fa araftu annahu qad qatalahu ghairi daga nan na gane cewa gaskiya ba ni na kashe mutumin nan ba duk da cewa ni ban ga wanda ya kashe shi ba wani na ne ya kashe shi gashi ba mutum yana bin sa yana bin sa da gudu a wannan abadar kenan ya jama'a wannan maganar ubangiji ne da ya ce ya alkawari zai taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam haka suka tafi mutum yana tafiya yana bin mutum da gudu yana bin abokin gaba da gudu kafin ya je ya karasa kawai sai dai ya ga kansa ya yi kar sai ga ya faɗi kawai sai ya juya ya kan wani shi ma sai ga an riga shi amma kuma baya ganin waye ya yi masa wannan abu ai in dan uwanka ne wala Allah ka iya cewa wani ne masa to ba sa magani yace daga nan na sani cewa lalle wani na ne ya masa wannan haka Abu Umama ya ruwaito Ibn Sa'al Ibn Hunayf ko Hanif daga baban shi yace wallahi laqad ra'aytuna yawma badr wallahi ni dai na gan mu ranar yakin badar yace wa inna ahadana la yushiru bi sayfihi ila al-mushrik wallahi ɗayanmu yakan ɗauki takwabinsa yana nuna wa mushiriki mutum ya ɗauki takwabi yana nuna shi ga mushiriki kafin ya ɗora mai takwabin fa ya ƙa'ura asahu an jasadihi qabla an yasila ilaihi saif kawai sai dai ya ga kan wannan mushirki ya faɗi ƙasa yana cin ƙasa kafin ma shi takwabinsa ya taɓa shi duk wannan yana nuna mana irin taimako da agaji da Allah tabaraka wa ta'ala wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan yaƙi na badar riwaya ta zo kun san sayyidina abbas ibn abdul muttalib bafa annabi sallallahu alaihi sallama shi ma a yaƙin badar aka ribato shi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aka yi karibato baffanka ya aka yi Abbas babban mutum ya aka yi aka ci nasara aka kama shi a yakin badal kuma mutum Abbas nan an ce wato rajulan jasiman babban mutum ne irin manya ne bafa annaba Abbas baban Abdullahi kenan Abdullahi bin Abbas aka ce kaifa asarta al-Abbas afwan kai manzala ne ke ce abul yusr kai dan shi ba nau ba shi ya ribato shi ba wani abul yusr ne ya ribato shi yace ya kai kai ku kaje ka kama abbas ka kamo mun baffa na a lokacin bai musulunta ba sai ce wallahi laqad anani alaihi rajulun ma ra'aitu qabla zalika wala ba'dahu ya kai ka cafke abbas ka kamo shi yace wallahi ni wani mutum ne ya taimake ni akan sa muka yi muka yi karfi muka je muka kamo shi ni dai wannan mutumin ni ban taba ganin sa ba kafin mu zo yakin nan kuma bayan an gama ma ni ban sake ganin sa ba amma ni na san shi muka yi tare tare kama kama nan ya danno mun shi na kamo shi har ma shi Abul Yusuf din yake ba da sifar wannan mutum yace hay'atuhu kaza wa kaza sifar sa kaza da kaza ne wanda a lokacin bai musulunta ba shine manzo Allah yake ce da shi tab laqad a'anaka alaihi malakun karim lalle ko wani babban mala'ika ne ya taimake ka akan wannan Abbas ɗin bafana ya kamo maka shi. Wannan hadisi yana nan cikin al-musnad na Imam Ahmad, Imam al-Haisami ya ruwaito shi, ko da yake wasu malamai sun ce a ciki akwai rawin lam yusam. Amma duk sauran mazajen hadisin wato mutane ne amintattu ingantattu. Zalika bi annahum na'am
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
أكي مسوانا أبا zalika bi annahum shaqullah ba wai dan ana kin su ba sun saba wa Allah ne shaqullah ay khalafullah sun saba wa ubangiji sun ki su bi Allah sun bi ra'ayin su sun bi son zuciyarsu ba ma Allah kaɗai ba wa rasulahu har manzon Allah wa man yushaqiqillah wa rasulahu wanda duk ya saba wa Allah da manzon Allah yayi jayayya da Allah yayi jayayya da manzon Allah fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne kaga abin ya fito fili ka saba wa Allah kada ka yi jayayya da Allah kada ka saba wa manzon Allah kada ka yi jayayya da manzon Allah idan kuma ka saba wa Allah kai jayayya da manzon Allah to fa ka sani lalle Allah mai tsananin ukuba ne zalikum wannan azaba wannan sare wuyayi da aka yi ta yi ga su kafirai a yakin badar fadhuquhu Allah ya ce ku dandani wannan azabar tun yanzu a duniya tukunna tun daga nan duniya ku sha kashi wa anna lil kafirina azaban nar kuma a lahira kafirai suna da azaba tauta kaga sai ce kafirai in baka son azaba to kaka zama kafiri shikenan yi kokari kakka zama kafiri yi kokari ka zama musulmi ku yaƙini ku tabbatar wala duk wanda yake kafiri ne sai Allah ya mai azaba a wutar ran tashi alkiyama to Allah ubangiji ya tsare mu ya raba mu da kafirci ya raba mu da san zuciya ya raba mu da mantawa da Allah ya ƙara mana imani ya ba mu lafiya ya sa mu gama da duniya lafiya ya raba mu da sharrin makiya abokanan gaba ya kuma taimake mu ya ba mu damuna mai albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ba Allah yana tambaya yana cewa wassalamu alaikum يجي يا شيخ سؤالي ما حكم من مسح على الخفين ثم صلى الظهر والعصر ولكن لم يكن متوضئا قبل إدخالهما في الخف فلا يجوز المسح على الخفين بدون أن يتوضأ صاحبه قبل إدخالهما فإذا مسح الإنسان على الخفين ولم يكن متوضئا فلا يجوز مسحه ولا يجوز له أن يسلي بهذا المص بناء على هذا فصلاته باطلة ومتن يزوي شافاء كان هفي كما يسا هفن بي الولا بفا بي الولا بيسا هفن kuma ya zo ya yi shafa da zai salloli sai ya yi shafa a kan hufin daga ai babu alwala su sallarsa babu طيب wannan ba Allah yake cewa wata bai Allah ce take addu'a take cewa malam Allah ya ƙara lafiya da daraja malam dan Allah wace addu'a ce wace addu'a ce ake yi wace addu'a ce ake yi yayin yayin istihara ita ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآجلي وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآجلي وآجلي فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وأنا إتتي أدوار الاستخارة kuma don sauƙaƙe wa kanki ki nemi littafin nan na hisnul muslim sai ki je ki duba yana nan dalla dalla ƙarara in baki samu dama baki sake rubutuwa sai a bugo miki a kwamfuta wani sati sai a kawo miki kuma ita ce wai mace mai juna biyu za ta iya yin sallar sallah a zaune eh kwarai kuwa tunda ba za ta iya yi ba malam kirma je ka duba mun hajarin nan kai kaɗai ne yadda ka duba mun kaga malam usman da kake gani in yana da uzuri sai turo takarda ya ce akwai hadiri wannan da kake ganin sa ya gaya mu akwai hadiri ya daɗa rubuto takarda akwai ɗaliban da suna da wannan sai a yi ta cewa hadiri hadiri hadiri dama ya akwai hadiri kafin mu fara sallah ma da hadiri in za ka tafi inda za ka tafi kai tafiyar ka duba mun akwai hadiri mu tashi yanzu ba matsala ni na fi kuma nisa muna nan da su da sun da mutum yana da uzuri sai ya rubuta takarda akwai hadiri aka suke kuma wataƙila ma zance zai tafi wannan ya ce da Allah malam wani abu ne ya faru da ni bai kai ya kawo ba malam ya faru da ni da ni da matata sai gashi tana zagi na uwa ka ubanka kuma ta ce sai na ba ta takardarta malam sai nake sai na ƙi tafiya da ita wajen karatunka ma'ana da yana tahowa da ita wajen karatu nan ya ƙi tahowa da ita ne don ta gyara hakan ma'ana ta gama zage shin ma dai ina jin bai sake tan ba irin irin gogon namu ne na satin da ya wuce ina ji don ta gyara amma wallahi malam ina ya ce wallahi malam haɗa ido ma da ita ba na so malam ina cikin damuwa ta yadda ni duk abin da in an yi mona abu sai in ce ni da na sani ma da ban yi aure ba wannan da ina jin wato auren ne a goce zo masa wataƙila to yanzu nan me za a yi ka yi haƙuri ka ƙara haƙuri bisa haƙurin da ka yi amma dai ka auri mace mara tarbiyya inda ya za ta zaki mahaifiyarka ta zaki babanka ai akwai gyara Allah dai ya raba mu da irin waɗannan mata kam kai kuma Allah gyara maka ita wanda bai fada ba kuma Allah kiyaye shi can dai amma matar da za ta bude baki ta zagi babanka ta zagi mahaifiyarka ai ba alheri a cikin ta wannan matar sai dai Allah ya taimake ta da gyara kuma yanzu kai bawan Allah da kake zuwa karatu da ita ai ka taimake shi dan akanta yanzu da ka dan taho mana da ita kaga da mun mata wa'azi yau din da an gaya mata wata ila in ka ci sa'a ta gyaru haka matan suke suna da wahalan sha'ani ga su a titi mala abun sha'awa jagagal jagagal cakwal cakwal ga sunan dai wallahi in ka gansu a titin nan masha Allah musamman dai ku waɗanda ba ku yi rijista ba amma wallahi malam ka kuskure ka je ka ɗebo ta yarinya ka kawo ta gidanka yarinya mara tarbiya sai ka yi ta wannan mutumin ka ji shi cewa yake fa shi fa da ya sani ma auren ma da bai yi ba ba fa karya muku gwiwa nike ba amma wasu matan wallahi sai sun sa kayi rigiretin wani ma cewa zai yi shi ya aka yi ma aka halatta aure ne a duniya ai kwarai kuwa wani ana magana aure aure yace ni fa wallahi matan nan guda ɗaya ma inda da yadda za a yanka min ita gida biyu a ban rabi wallahi rabi ya ishe ni saboda malam da yawa yawan su ba su da kirki kana ganin su nan da yawa yawan su ba su da kirki akwai na kirkin sa'a ne amma wallahi idan wata mace ta tsaya ta yanka maka wani rashin mutuncin kai ita ba abun ka tirke ta ka dirke ta ba ba yanda za ka yi dole ka haƙura tun da an ce kar a daka to amma mata ku ji tsoron Allah ku gyara halin ku malam me hukuncin gaisuwa ta durkuso in za a gaida mutum sai an durkusa al'ada ne bid'a ne kuma bai shari'a bane musafa ita ce assalamu alaikum wa alaikum salam annabi ya ce duk wanda yayi musafa da dan uwansa kafin su rabu Allah ya yafe musu zanubansu gaba daya mina laifi ba baye wa ɗansa dan an ce babba shi ya kamata ya fara miƙa wa ƙarami ka miƙa wa ɗanka hannu ku gaisa ba nan ba ake rini ba zai raina ka ba wallahi sai ya ji ya fi son ka wallahi amma wannan wani gaisuwar ma in an durkusa ma tsakaninka da shi wajen kilomita guda ba addini bane durkuso ba musulunci bane durkuso babu aya babu hadisi babu nassi ba maganar malami duk malaman kirki na duniya ba wanda ya ce za a da wani kadir kusa so ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kiyaye wai mutumin da yake yin damfara idan ya baka kuɗi za ka iya ci idan ka san kuɗin damfara ne bai halatta ka ci ba idan ku kuɗi ne ya baka to wataƙila ai ta wata hanya ya same su ba ta hanyar damfara ba ya halatta ka yi amfani da shi yaya maganan mai farilla ya bi mai nafila ya cika ta ya halatta wana mun sha yin bayani akan wannan ya halatta mai farilla ya bi mai mai nafila ya halatta mai nafila ya bi mai farilla kuma duka da Allah malam fitar maziyi yana karya alwala eh yana karya alwala yana karya azumi baya karya azumi zance mafi inganci maziyi baya karya azumi amma yana karya alwala akan fara yin isti'aza kafin basmala menene hukuncin haka to wanda dai wajibi dai bismillah ce wanda aka ce wajibi dole sai an yi bismillah in hada da a'udhu billahi kuma ba laifi bane ya ce Allah mai da malam gida lafiya Allah ƙara lafiya amin sun ma'am malam mutum ne yana da janaba a jikinsa sai ya je zai yi wanka shin zai fara yin wanka da sabulu ne sannan ya yi janaba ya yi na janaban ko ko da ya zai a ya wankan janaban ya watsa farin ruwa ya wanke jikinsa sannan ya ɗauki sabulu ya goge ya wanke jikinsa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya kuke dariya ba yanzu muka ce an yi yakin badar a cikin ramadan ba wani zai zo ya zo karatu yana ganin hadiri wallahi in kuke wasa sai na sai da mu wannan ya daka mu da a ce ba karatu ma ba